أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون lokacin da Allah subhanahu wataala ya umarci Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yin hijira daga Makka zuwa Madina to Allah madaukakin sarki ya umarci mutane su bar Makka su koma kuma Madina ma'ana su yi hijira su koma gurin da za su samu nutsuwa kuma su yi addini cikin yalwa babu kuntatawa sannan daga cikin hikimar kuma su kafa daula wanda za ta yi jagoranci irin wanda Allah da manzansa suka hukunta lokacin da Allah ya yi umarni da hijira zuwa makka a zuwa madina sai aka samu waɗansu mutane a makka sai mutum ya je ya samu iyalansa sai ya sanar da su Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu da yin hijira daga nan garin makka mu koma madina waɗansu sai a samu iyalansu matansu da ‘ya'yansu sun amsa musu cikin karɓa da yarda waɗansu kuma lokacin da suka sanar da iyalansu matansu da ‘ya'yansu to sai a samu karaya sai matan su rinka haɗa su da girman Allah su nuna rauni da karaya cewar za ka tafi za ka bar mu za mu tozarta, za mu walaƙanta, su gaba ɗaya wato su nuna karaya da rauni, sai aka samu wasu daga ciki sai su bar hijirar, sai su zauna saboda iyayensu, ko saboda matansu, ko saboda ‘ya'yansu. Shi ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar, Allah maɗaukakin sarki ce, Ya ayyuhan ladina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, Abdullahi dan Mas'ud yace duk lokacin da kaji Allah subhanahu wata'ala yace ya ayyuhal ladina amanu to ka kai sauraron ka zuwa ga abin da Allah zai faɗa ma'ana ka kai ka tattara jinka guri ɗaya ka kai sauraron ka zuwa ga Allah subhanahu wata'ala domin in kaji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu Abdullahi dan Mas'ud ya ce to alkhairi ne za a umarce ku ko kuma sharri ne za a hana ku a kansa in dai kaji Allah yayi kira ya kira masu imani to alkhairi ne ko dai za a umarce ku da alkhairi ko kuma za a hana ku akan wani sharri wanda zai cutar da ku duniyar ku da lahirar ku sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani sai Allah ya ce la tattakhidu aba'akum kada fa ku riki iyayenku wa abana'akum kada ku riki iyayenku wa ikhwanakum da ƴan uwanku idan iyayenku ko ƴaƴanku ko ƴan uwanku kar ku rike su abun so ko abun kauna in istahabbul kufra alal imani idan dai suka zabi kafirci akan imani suka goyi bayan kafirci akan imani suka halaka kuma suke so kuma ku halaka to kada ku rike su masoya kada ku rike su majibinta kada ku rike su abokanan shawara sai Allah ya ce wa man yatawallahum minkum duk wanda ya jibince su daga cikin ku ma'ana ya bar umarnin Allah ya bar umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda iyayensa ko saboda ƴaƴansa ko saboda matansa to fa innahu fa ulaika humuz zalimun to lalle waɗannan su azzalimai ne kinan wannan aya tana nuna mana kenan hadisin da Abdullahi dan Abbas yake cewa shi abubuwa guda uku dukkan wanda ya dandane su to ya dandane dandanan imani daga ciki sai Abdullahi dan Abbas ya ce Allah da manzansa su kasance a habba ilaihi min masu waku ya fi son Allah da manzansa ya fi ƙaunar Allah da manzansa min masiwa huma daga wanda ba su ba. Ma'ana za ka iya ɓatawa da kowa matuƙar kowa ɗin ya saɓa wa Allah da manzansa. Za ka iya barin umarnin kowa matuƙar umarnin kowan ya saɓa da umarnin Allah da manzansa. Za ka iya hannun riga da kowa matuƙar kowan ya yi hannun riga da Allah da manzansa. Kenan ayar a nan ba tana nufin karka so babanka ba, a'a, ba tana nufin don mutum babansa ba musulmi ba, ko don mahaifiyarsa ba musulma ba, ko don matarka ba musulma ba matsalar, wai karka so su, a'a, karka ɗaukaka su sama da umarnin Allah, da umarnin manzan Allah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. In dai Allah ya ce, in manzan Allah ya ce, to ba a duba kuma wa ya ce bayan Allah da manzansa. Umar dan Kaddabi ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullah wallahi ka fi soyuwa a wurina akan komai in ba kaina ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da Umar hatta al'ana ya Umar to har yanzu imani bai cika ba. Sai Umar ya ce ya Rasulullah wallahi la anta ahabba ilayya wallahi kai ka fi soyuwa a wurina daga kaina da ‘ya'yana da komi wannan su ajima'ina da mutane baki ɗaya sai na bai ce al'ana a yanzu ne imani ya cika ya umar kenan abin da ake nuna mana babu dama a musulunci ka sa wani abu gaban Allah da manzansa in aka ce Allah ya ce in aka ce manzan Allah ya ce to musulmi baya waiwaye musulmi baya waiwaye da haka dukiyarka to Allah da manzansa sama da suke da kanta ƴaƴanka mallakarka iyayenka duka Allah da manzansa suna sama da waɗannan abubuwa yayin da ka ji dukiyarka tafi Allah da manzansa to kana cikin waɗanda ba su jibinci Allah da manzansa ba da haka wannan shine abin da ayar take nufi in yanzu Allah madaukakin sarki ya ce wanda yake da dukiya ta kai kaza ya fitar da zakka masalan wanda yayi amfanin gona noman sa ya kai kaza ya fitar da zakka kana fitarwa ne dan Allah da yayi umarni manzon Allah da yazo da umarnin sun fi abin da zaka fitar amma in ka ji mutun yaki to abin da zaka fitar din ne ka daga shi sama da Allah da manzansa sa mun gane to da haka Allah ya ce to kada ku riki iyayenku da ƴan uwanku masoya majibinta matakar su din sun so kafirci sama da imani mustahabbul kufra ala al-iman duk wanda ya jibince su ma'ana akan ya fifita su akan Allah da manzansa daga cikin ku to fa ulaika humuz zalimuna waɗannan sune azzalimai ma'ana da Allah ya ce humuz zalimuna ai humul mushrikuna su ne mushrikai domin duk wanda ya yarda da kafirci to shi ma kafiri ne Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana cewa wanda bai kafirta kafiri ba shi ma kafiri ne in Allah ya ce kaza kafirci ne to wanda ya aikata shin ya aikata kafirci in ka kika kafirta wanda Allah da manzansa suka kafirta saboda jin nauyi ko saboda tsoro ko saboda ganin girma ko saboda kwaɗayi ko saboda tsammani to kai ma ka zama yadda yake sai Allah ya ce mi قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها na'am وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين Allah ya ce kul ka gaya musu in kana aba'ukum idan iyayenku sun kasance wa abana'akum da ƴaƴanku wa ikhwanakum da ƴan uwanku sune al'aqari wa azwajukum da kuma abokanan aurenku idan waɗannan makusanta waɗannan in ka dubi ɗan adam kusan sune mafi girman kusanta da ɗan adam iyaye ‘ya'ya, ‘yan uwa, ma abokanan aurenka, in mace ce, mijinta, in miji ne, matarsa, kusan waɗannan su ne suka fi kusa da al'insa, suka fi kusa da ɗan adam. To idan waɗannan makusanta naka na daga iyaye da ‘ya'ya da ‘yan uwa da abokanan aure ma'ana mata, wa ashiratukum da danginku, wanda in wani abu ya faru, za su tattara su shiga hidimarka a taimake ka a haɗu da kai a fidda kai a abun kunya a ƙarfafe ka idan iyayenku da ƴaƴanku da ƴan uwanku da matanku da danginku sai Allah ya ce wa amwalu nikitaraktumuha da dukiya wanda kuka tsurure ta ma'ana kuka tara ta da neman ku faɗi nan tashi nan ka tara dukiya idan wannan dukiyar wa tijaratun takshawna kasadaha da wani kasuwanci wanda kuka gina shi kuka kafa shi kuke tsoron karyewarsa wa masakinu tardawnaha idan guraren zama wanda kuka nutsu da shi wani gida ne ka gina ko gari ne ka gina ko wani gurin zama ne ka gina wanda ka nutsu kake jin daɗin zama a ciki idan waɗannan abubuwa ahabba ilaikum su suka fi soyuwa a wurinku minallahi fiye da Allah wa rasulihi da manzansa wa jihadin fi sabilihi da kuma kokari jihadi cikin daga addinin Allah idan waɗancan abubuwa sun fi Allah sun fi manzan Allah su suka fi su kuka fi so akan fita jihadi da daga addinin Allah in su kuka fi kauna su kuka fi so to fatarabbasu ku je ku yi zaman dako ku zo ku yi zaman jira, ku saurara, hatta ya ati Allah bi amrihi, har al'amarin Allah ya zo muku. Ma'ana, waɗannan abubuwa da aka lissafa, za su tsare al'amarin Allah ya sauka kanka? Iyaye, ko ‘ya'ya, ko ‘yan'uwa, ko mata, ko dangi, ko dukiya, ko kasuwanci, ko wurin zama, akwai wanda ya isa ya tsare idan ajalin Allah matsalar zai sauka kanka ya tsare kai ya kare ka dukiyarka za ta hana ka mutuwa kasuwarka za ta hana ka koma zuwa ga Allah masauki ko gida da kake zaune kake jin daɗin sa zai hana ka komawa zuwa ga Allah ba zai hana ba iyaye mata ƴaƴa ba za su hana ba Allah madaukakin sarki ya gaya mana cikin suratul waqi'a Allah ya ce wa idza balagatil hulqum ko wa antum hina idhin tanzuruna ba ku da wani abu da za ku iya Allah ya ce wa antum alhaliku hina idhin a lokacin da rai ya kai makokoci yake neman fita tanzuruna ba ku da abin da za ku iya sai kallo Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun ba za ku iya komai ba ba za ku iya hanawa ba ba za ku iya karewa ba To, ashe kenan in waɗannan abubuwa, idan al'amarin Allah ya zo, ba su isa tsare ma ba, to ta yaya za ka fifita su akan Allah da manzansa, ta yaya za ka fifita su akan jihadi wurin ɗaga addinin Allah. Ashe kenan ‘ya'ya ko iyaye, ko ‘yan uwa ko dukiya, ana fifita Allah da manzansa sama da su. Annabi sallallahu Alaihi wasallam. lokacin da Allah ya saukar da ayar ai sadaka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam darabu awra al-amsala sun buga misalai na abun mamaki wani lokacin da Umar dan Khattabi annabi yake kokarin jeshul usra Umar ɗan Kaddabi ya kawo rabin dukiyarsa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tambaye Umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye Umar to me ka bar wa iyalanka yace na bar musu rabin irin abin da na zo da shi shi na bar musu ma'ana na bar musu rabin dukiyata annabi yace Allah ya albarka a cikin sauran rabin sai ga Abubakar
da ya zo da dukiya da ta
annabi sallallahu alaihi wasallam yace Abubakar to me ka bar wa iyalanka yace na bar musu Allah da manzansa sahabbai sun buga misalai masu yawa lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar ai sadaka ai sadaka ɗaya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wata gona da ake kiranta bayar hawo ba a cikin dukiyarsa kaf ba abin da ya fi so manzon Allah yakan je cikin gonar ya sha ruwanta saboda ruwanta yana da daɗi da kuma yana kwarara yana da sanyi ga kuma dibine a cikinta masu kyau masu daɗi annabi yakan shiga gonar ya je ya huta ya ci dibino ya sha ruwan gonar sai Allah ya saukar da lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ba za ku kai matsayin albirru ba fa ku samu kololuwa matsayi na takawa sai kun ciyar daga abin da kuma kuna san sa ba abin da ya ishe ka ba ba abin da kai ma ka rasa yadda zaka yi da shi ba a'a sai kun ciyar daga abin da kuma kuna son sa sai zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah a cikin dukiya ba abin da nake so irin wannan gonatawa na ba da ita fi sabilillah to amma a yau kai abin mamaki fa yanzu zaka samu wani za ce za je wa'azi shi abin da ya hana shi zuwa wa'azi ma da daddare zai ji BBC akwai zai ji BBC iya BBC ce ma ba wani abin kirki ba ne, wallahi, zai ji labarai, wani kuma mitin zai je na siyasa, wani kuma kaza ne, wani kuma tsammani ne ma, watakilwa na yau zai zo gari. Kuna can ana wa'azi, ana wa'azi, yana ta dubawa, ana bezo ba, sai kun dawo washe ce, ai da ma na biyu, walla da ma na je wa'azin, haka muka kare zaman mu bezo ba. wani kuma budurwa ce ma zai je hira kashi nan abubuwa ma'ana Allah da manzansa to wajibi ne a gurin kowane musulmi ya daraja ya girmama Allah madaukakin sarki da manzansa sun fi komai sun fi kowa suna sama da komai in an ce Allah aka ce manzansa to kada ka fifita su akan wani abun duniya Allah ce hatta ya ati Allahu bi amrihi har Allah ya zo da al'amarinsa ma'ana Allah ya zo da wata ukuba a wanda za ta same ku a wannan rayuwa makusanciya ko kuma a rayuwar lahira wallahu Allah la yahdil qaumal fasiqin Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke fasikai ashe fifita wani abu akan Allah da manzansa fasikanci ne Allah ka tsare mu sai Allah ya ce لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رأبت ثم وليتم
to sai Allah subhanahu wata'ala kuma ya bamu wata kissa latifa dan mu koyi wasu darussa a cikin ta masu tarin yawa kullun nasara ba ta hannun kowa tana hannun Allah dogaro ka dogara da wani abu abin ba Allah ba to bata ne kullun nasara ka jingina ta zuwa ga Allah idan kasuwa kake yi ka fi jingina ci gaban kasuwarka a wurin Allah kar ka jingina ci gabanka zuwa ga wayewarka ko kuma kwarewarka cikin kasuwar da kake yi waɗanda suka fi ka kwarewa da iyawa a cikinta da yawa sun kare ko me kake yi a rayuwa to ka jingina nasararsa da ci gabansa a hannun Allah da manzansa ne wannan yana daga cikin darasa wanda wannan kissa latifa za ta karantar da mu kar ka dogara zuwa ga wayo ko yawa ko ƙarfi ko tanadi ko makamancin haka ba zai ma amfani ba wayo ba Allah ba zai amfani ba ƙarfi ba Allah ba zai amfani ba yawa ba Allah ba zai amfani ba tanadi ba Allah ba zai amfani ba komai daga ba Allah a cikinsa to kai ma ba za ka amfane shi ka more ba da haka na ɗaya shine dogara ga Allah subhanahu wataala mu gane nasara tana zuwa ne daga wurinsa na biyu wannan kissa za ta karantar da mu mafiya yawa wani lokacin alkhairi yana zuwa ne bayan jarrabawa saman matasa a yanzu yau mun shiga wani zamani wanda mafiya yawan matasa mafi girman abin da matasa suke so a wannan zamanin shine samun dare ɗaya samun dare ɗaya yau da za ka ɗauki yaro ka kai shi yana koyon makanikanci ko ka ɗauki yaro ka kai shi yana koyon ɗinki ko ka ɗauki yaro ka kai shi yana koyon kaza daga ran da ya je yau washe gari yana duba mai wannan mai gidan nasa yake samu shi kullum yana lissafin shi ma in ya fita ya je ya dawo daga wurin koyan makanikincinsa ko kaza ɗinsa me zai samu yana kuma lissafin irin rigar da zai saya da irin kayan da zai ɗinka da irin takalmin da zai sa baya lura da cewar wannan mai gidan ma da ya gani bai fazo gun da mai gidan yake ba mai gidan bai zo inda yake ba sai da aka samu jarrabobi watakila da wahalhalu watakila da damuwoyi aka tsallake kafin aka iso inda ake to wannan kisa za ta karantar da mu alkhairi ko cin nasara da yawa yana zuwa ne bayan jarrabobi sannan kuma za ta karantar da mu kullum waɗanda suka daɗe ma'ana waɗanda imani ya ƙarfi ya ƙarfafa a cikin zukatansu suna bamban da waɗanda suke kamar sabon musulmai ne kasan mu bahaushe tunda har a yanzu ana samun wanda ba musulmi ba sai zo ya musulunta to kar wanda ba musulmi ba masalan ya goya musulunta a cikin musulmai ka dauka kai da wataƙila aka haife ka iyaye da kakaru kana musulunci sai ka dauke shi kuma sai ya zama kamar ka mutum ya zo musulunta a cikin mutane in yi wani cika wannan ai kabila ne daren-daren ne dai ai kwanan nan yi musulunta ba daidai ba ne duk wanda yake sabon musulunci ana iya samun rauni in an samu tun manzon Allah yana nan to ya kake gani a yanzu dan an samu wanda watakila ma mu na yanzu ma da kaɗan in mun kai sabon musulmin daɗin Allah ya sauwaka to shine sai Allah ya bamu labarin yakin Hunaini yakin Hunaini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yakin Hunaini a shekara ta 8 daga hijira annabi ina ganin ya tafi Hunain a watan Shawwal domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo yayi fatahu Makka annabi ya bude garin Makka Makka ta zama garin musulunci annabi ya dan zauna a garin Makka ayyama yan kwanaki to annabi sallallahu alaihi wasallam bai fita a Makka ba sai manzon Allah ya samu labarin kabilu waɗanda suke nan gefen Makka saboda nasara da manzan Allah ya samu na buɗe makka makka ta zama garin musulunci to suna haɗuwa suna shawarwari musamman kabilar hawazin da kabilar saqif da qais da ilan da makamantansu sun haɗu sun yi shawara suka ce to tunda annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai bar al'umarsa ba bai bar mutanansa ba bai bar kabilarsa ba ma'ana jama'arsa ya gama da su tufa mu ne next sai suka yi shawara to me ya kamata mu yi sai suka ce to mu far masa kafin ya far mana mu yaƙe shi kafin ya yaƙe mu fattafaqu ala zalika suka ittifaki akan haka sai suka nada Auf ko kuma kace Malik bin Auf ya zama shine jagoran wanda zai jagorance su a yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah mai tsira da amincin Allah sai ya samu labari da annabi ya samu labari maimakon manzon Allah yanzu ya koma Madina sai annabi ya sake shirye rindina ta tafi Hunaini mutum dubu goma sha biyu manzon Allah ya tafi da su Hunaini mutum dubu goma wanda aka taho da su mutum daga Madina akwai kuma baki ko kuma ka ce sabon musulunta wurin mutum dubu biyu wanda aka taho da su daga garin Makka ko su Abu Sufyan ma sarkin Makka dukkan su sabon musulunta ne aka taho da su yakin Hunaini to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya tafi Hunaini annabi ya bar garin Makka ranar 6 ga watan Shawwal ranar Asabar manzo Allah ya bar garin Makka ya kama hanyar Hunaini annabi ya iso wadi Hunaini kwarin Hunaini ranar 10 ga watan Shawwal kina an samu tafiya har ta wajen kwana hudu a hanya to annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya iso kwarin Hunaini shi wannan wanda suka nada a matsayin jagoransu Malik bin Auf to shi kuma da ya tashi fitowa shi ma ya taho wadi Hunain sai ya dabara sai ya taho da mata da yara da dukiya ma'ana dabbobi da kuɗi sai ya sa a gaban mutanen ma'ana su tsaya su kare dukiyarsu su kare ƴaƴansu kar su yi abun kunya a gaban matayensu to da ya iso wadi Hunain sai wani abin da ake kiransa kama'in da za ka ce kama'in kwantan bauna sai ya shirya wanda za su yi kwantan bauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso wadi hunain lokacin da annabi ya shigo wadi hunain annabi mai tsira da amincin Allah ya yi shirin yaki annabi ya sanya addir ma'ana irin silke abin da yake kare mutum annabi ya sa hular kwano sannan kuma sahabbai suka rinka gangarowa wadi hunain to sahabbai suna shigowa suna shigowa suna shigowa suna shigowa wayannan da suke kwantan bauna annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa su suka saki wato ruwan kibau kam kamar ka ce fari ne aka watso su wannan abin sai yayi tsanani ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda ta ko ina ana musu ruwan kibau wannan abun sai kawo karyewar yaƙi a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farkon lokaci domin mutane sai suka juya suka gudu suka juya suka gudu ba a bar kowa ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam da sabe tsirari daga almuhajirin wal ansar akwai safyan bin al-haris yana rike da linzamin takuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga bafansa Abbas da wasu daga cikin almuhajirin wal ansar amma annabi sallallahu alaihi wasallam jarumi ne annabi mai tsira da amincin Allah bai gudu a Hunaini ba hasali ma manzon Allah ya kama taguwar safara wanda yana kanta annabi sai yayi inda yake kokarin yin inda su kafiran suke abokanan gaba yana ni wallahi ni annabin Allah ne ba ƙarya ba ni dan Abdul Muttalib ne Abbas da kuma shi Safiyan suna kokarin rike taguwar manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka akan taguwar sai ya roki Allah annabi yayi addu'a ya roki ya roki Allah ya roki Allah ya roki Allah kuma nasara da da goyen baya da karfafawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da babban sa Abbas ka daga sautinka a cikin wannan kwarin ka kira sahabbaina kuma ka kira su bi asma'i kira su da sunayensu Abbas ya daga sauti mai karfi ya kira al-muhajiri ya kira al-ansar ansar din ma ya kira Aus wa Khazraj ya rinka kiran su da sunayen su sahabbai suka rinka jin wannan sauti yana tashi a wannan wadi na Hunain sai sahabbai suka rinka juyowa suna labbaika ya rasulullah suna juyowa suna juyowa suna taruwa a gurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake Abbas yana kira suna juyowa suna juyowa suna juyowa har sahabbai suka tare da tarin yawa suka kewaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayanda suke sabon musulunta hatta Abu Sufyan sarkin Makka yana cewa ai wannan rushewar wannan cin nasara sai ta dangana da kogi ma'ana gudun da sahabbai suke sai sun gangana da bakin kogi kamar ka ce yanzu da bakin jidda sun faɗi maganganu na tsorita ne da karaya saboda me saboda su bakin musulunci ne annabi sallallahu alaihi wa sallam sahabbansu suka dawo Allah madaukakin sarki ya saukar musu nutsuwa Allah ya kwantar musu hankali suka zama da tsatsu kamar ba a wani abu bai same su ba sannan kuma suka tinkari abokanan gaba kuma Allah ya ba su gagarumin nasara suka ci nasara akan kafiran nan suka kore su kafiran suka gudu sahabbai suka bi su suka kashe na kashewa suka kama na kamawa an ce a yakin hune kusan manzon Allah bai taba samun ganima irin ta hune ne ba domin raƙumi kawai annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ya samu raƙumi kusan dubu ashirin da hudu ƙwaya ƙwaya fa na mutanen hune ne ƙwaya fa ba wai nan ba ba raƙumi dubu ashirin da hudu an samu tsakanin tumaki da awaki sama da dubu hudu a dubu arba'in arba'in su ko bayi mata da yara da me an su kama sama da mutum dubu hudu kuma annabi ya samu ukiya ta zinare mai tarin yawa amma wannan nasara ta zo ne bayan me bayan jarrabawa sannan kuma sahabbai lokacin da suka tinkari hune ne abin da ya sa Allah madaukakin sarki ya jarrabe su suka ga tarin ɗan adam in ka leƙa gabanka ba ka gano iyakar mayaka in ka leƙa bayanka ba ka gani iyakar mayaka musamman ba Allah ba haɗin kai ba zai amfani ba ba da haka ko arewa muna da yawa mu tsare dokokin Allah sannan arewan mu haɗu mu haɗa kanmu da wannan mutu irin abubuwan da ake ne yanzu a shigo da wani abu a yi ƙoƙarin yanzu a nuna ma wai akwai bambanci tsakanin bafulatani da bahaushe kai bahaushe a rinka nuna ma kai ba kai ne ɗan ta'adda ba bafulatani ne ya shigo ya ɓata ka ka zama ɗan ta'adda to yanzu ni a nan ƙasar kan ma waye ma ba bahaushe ya waye bafulatani ba yanzu kan ba wani bahaushe ma ba wani bafulatani wani za ka same shi yanzu ni babana ba fulatani ne kakata har ta koma zuwa ga Allah ba ta ma jin hausa sosai mahaifiyata kuma ba haushiya ne tundun kace za ka raba hausa da fulani to me za ka raba kenan wannan wani abu ne ake so a cusa wa mutane kuma wani abun kar mutane su ɗauke shi ƙarami tun daga turai ake sponsorin ɗinsa a cusa wa bahaushe kin ba fulatani a cusa wa ba fulatani kin bahaushe to in an raba ku aka wargaza ku ba za ku amfani junan ku ba to shine Allah madaukakin sarki yace na'am ka karanta wa qala subhanahu wa ta'ala sai Allah yace laqad nasarakum Allah Allah yace hakika fa Allah ya ce muke ku ma'ana Allah yana gayawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa ni alkhairi wanda Allah ya musu Allah yace laqad nasarakum Allah haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ku, fi mawaɗi na kathira Allah ya ce a gurare masu yawa, a gurare mai yawa kun yi badar, kun yi kaza, kun yi kaza, a yaƙi kaza, Allah ya taimake ku, Allah ya ƙarfafe ku, Allah ya ba ku nasara, sai Allah ya ce wa yau mahune. Haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ku a ranar Hunayn. In a ajabatkum kasaratukum yayin da yawanku ya ba ku mamaki yawanku ya sa kuka yi alfahari da shi yawanku ya burge ku Allah ce falam tubni ankum shay'an yawan bai wadatar da ku komai ba bai amfanar da ku komai ba kuna ganin yawan kuna ganin yawan makamunku kuna ganin yawan tanadinku kuka ga lalle in dan yawa ne kun kai ku komai Allah ce falam tubni ankum shay'an yawan bai wadatar da muku komai ba wa daqat alaykum al-ardu bima rahubat kasa ta muku kunci bima rahubat duk da yalwar da take da shi kaga dai sahabbai suna ku suna barin man inda manzon Allah yake ai ka san al'amari ya kai al'amari rikicewa ta kai rikicewa a ce sahabi yana gudu ya bar inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake al'amarin ya kai girma al'amarin girmansa ya kai girma tsoron da suka shiga saboda jarrabawar Allah tsoron ya kai tsoro Allah ya ce wa baqat alaykum al-ardu bima rahubat thumma wallaytu sannan kuka juya da baya mudibirina kuna gudu Nabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya tabbatar da shi annabi ya tsaya wani sahabi ya ce na tambayi barra'u dan az nace shin kun gudu a hunaini sai ya ce min wallahi na shaida da ido na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gudu ba yace wallahi wala qad ra'aytu wallahi na ga manzon Allah akan taguwar safarara fara da Abu Sufyan bin al-Harith yana rike da linzamin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da mushrikai suka rufo kansa suka rufe shi da wannan ƴan jama'a da take tsakaninsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kansu yana cewa wallahi ni annabin Allah ne ba karya ba ni dan Abdul Muttalib ne yace sai manzon Allah ya sauka akan taguwarsa fada'a rabbahu ya kira ubangijinsa wantasarahu ya nemi taimakon sa ya nemi taimakon Allah subhanahu wataala yace sai naga manzon Allah ya damki damka kasa damka ɗe ta kasa sai ya watsa ta nauhawal kufari babu wani kafiri da bai ji wannan kasar a idansa ba sai manzon Allah ya umarci Abbas ya kira sahabbai Abbas ya kira su Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki tutar muhajirin ya ba Ali dan Abi Talib ya dauki tutar Aus ya ba Usaid bin Usaid bin Hudayr ya dauki kuma tutar Khazraj Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ba Habbab bin al-Munzir kowa ya rike tutar ƴan uwansa in an samu matsala to an samu matsala ta gefen muhajirin ko an samu matsala ta gefen aus ko an samu matsala ta gefen kazrat waye zai yadda a ce yaki ya kare ka ji wata dabara ta yaki a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam maimakon ana ya tuta guda ɗaya yakin annabi sai ya raba tutoci in tutar ku ta faɗi to daki ya samu matsala ta bangaren ku ku kuka kawo yaki matsala kana ganin akwai wanda zai yadda tutarsa a ce ga tutar muhajirin tana tsaye ansar tutar su ta faɗi ko kuma a cikin ansar ɗin kansu tutar kazra tana tsaye tutar aus ta faɗi sahabbai suka tsayu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar masa nutsuwa shine Allah madaukakin sarki ce summa wallaitum mudubirina sai Allah ya ce me umma anzala Allah sakinatahu ala rasulihi wa ala المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين الله يقول ثم أنزل الله سكينته سي الله يسوق قد نتوى kwanciyar hankali ala rasulihi a bisa manzansa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa alal mu'minina Allah ya saukar da nutsuwa ya saukar da kwanciyar hankali akan mu'minai waɗanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka dawo suka nutsu hankalinsu ya koma guri ɗaya sai Allah ce wa anzala junudan lam tarawa sai kuma Allah ya saukar da rindina wacce ba a ganin ta Allah ya saukar da mala'iku to ka ku nutsuwa ta kai karshe yaki ya zo karshe aka ce Allah yayi karfafa ya bada mala'iku akwai mai iya tinkarar mala'ikun Allah babu kuma wannan alƙawarin fa na Allah Allah ya saukar da mala'iku su taimaki masu imani wallahi har alkiyama ta tashi Allah ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina haƙƙi ne Allah ya ce wanda muka wajabta wa kanmu mu taimaki mu taimaki masu imani a wani guri Allah ce wa kazalika nunjil mu'mini kamar haka ne ai kama an je na haula'i yadda muka tsayar da waɗannan haka muke tsayar da masu imani kenan in kaga mutane sun rasa taimakon Allah sababin da Allah zai taimake su ne ko sharuɗan da zai sa Allah ya taimake su ne ba su cika ba suka rasa yau mu a zamanin nan muna neman taimakon Allah fafa amma fa idan ka duba abin da yake sa Allah ya taimaki mutane kamar ka ce a cikin goma ba mu cika ɗaya ba a cikin goma zai yi wahala a ce an cika ɗaya in ma an cika ɗaya to na biyun fara shi aka yi ka dubi yadda musulmi suke zaune yau yadda mutane suka yi ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da haƙuri yanzu muka yi maganar yaƙin hunenin nan aka gaya ma duk ga yadda manzon Allah ya ga yadda kaza ga yadda kaza ga yadda annabi ya ga yadda annabi masalan yanzu sai aka zo aka ce ga wani zamani ya zo ga wani lokaci ya zo sai wani ya ce ka yi addini amma wannan manzan da aka saukar mar alƙur'anin nan da duk waɗannan yaƙe-yaƙe da duk wannan ibadar da ake shi ya karantar da ita karka karɓi zancensa kana ganin addini zai yiwu wannan abun kana ganin ba da ilimi ba kana ganin ya dace da hankali ma a ce musulmi ya addini ba maganar manzan Allah a ciki ba hadisin manzan Allah kai da kanka ka tsara wa kanka ya za ka yi sallah kai da kanka ka tsara wa kanka ya za ka yi zakka sannan ka tsara wa kanka me yake da zakka me ba shi da zakka sannan kai da kanka ka tsara wa kanka gwargwadon abin da za a fitar a zakkar nawa ne zakkar kuɗi nawa ne zakkar dabbobi a dabbobin nawa ne zakar raƙumi nawa ne zakar shanu nawa ne zakar tumaki da awaki raƙuma sai sun kai nawa sai sun kai biyar shanu sai sun kai nawa sai sun kai talatin tumaki da awaki sai sun kai nawa sai sun kai arba'in to da wani sharaɗi a duk sati ko a duk wata ko a shekara ko a rayuwa kai za ka tsara wa kanka za ka yi sallah kai za ka faɗi sallolin nan guda biyar wancan tana da raka'a hudu ɗaya uku ɗaya raka'a biyu wannan a karatunta ba a bayyanawa wannan a karatunta ana bayyana biyu ana ɓoye ɗaya wannan a karatunta ana bayyana biyu ana ɓoye biyu duk kai ka tsara wa kanka wallahi wannan abun iskanci ne Allah kuwa ba batun ma addini abinda su masu suka suke yi wallahi ba batun addini ba batun addini kwata-kwata a ce za ka yi addini amma ba faɗar manzan Allah a ciki sai dai ka ɗauki alƙur'ani zallarsa sai ka fassara wa kanka da kanka bayan Allah ce wa an zalna ilaikar zikira sai Allah ce litu bayyana linnasi don ka bayyana wa mutane ma nuzila ilaihim abinda aka saukar musu wala Allah ya tafakkaruna ta ya baka addini a ce ba yadda manzon Allah ya ce mu ba larabawa bane Abdullahi dan Mas'ud ya ce kunna inda Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance a wurin manzon Allah la natajawazu ashar ayatin ba ma wuce aya goma ta Qur'ani hatta na'lamu ma fiha sai mun san abin da ke cikin ayoyin min al-ilmi wal amali na ilimi da aiki kenan daga gurin wa da gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce fata'allamna al-ilma wal amala ma'a sai muka koyi ilimi da aiki tare menene aikin shine jawabin manzon Allah akan ayoyin alqur'ani in larabawa waɗanda suke larabawa qur'ani zai sauka ba za su iya gane ma me ake nufi cikakke ba sai annabi ya musu jawabi to yayi niyya kai a yayi niyya kai zan fahimci alqur'ani in sahabi balarabe ba quraishi sai da annabi ya ga marka abin da Allah yake nufi amma sai a zo kuma a garin musulmai a kasar musulmi ake yin wannan iya wannan kadai ka cire manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin addini wallahi ya kai ubangiji ya jarrabe mutane duk abin da zai jarrabe su kuma mutum wai har a sashi a rediyo a sashi a kaza a sashi a kaza a sashi a kaza kuma a ce wai yana da yancin ya faɗa haka shi kuma ubangiji ba shi da yancin ya azabtar da ku shi ba shi da yancin ya jarrabe ku sai yiwu ba ai to amma abin mamaki ko kuma abin tausayin shine da ake samun matasa ko kuma mutane ɗaya biyu uku wallahi mutane suke da da wannan abu saboda ni ganau ne wallahi ba jiyowa mu fa muna makabarta malam Musa Imam Imam Musa Aliyu ko chief imam na kungiya kuma imam na wannan masallacin yana nasiha akan kabari ina gurin wallahi malam yake nasiha akan abin da ya shafi azabar kabari wani ya ce malam wannan fa dizzance ne ba wani azaba a kabari ba wani azaba a kabari saboda bai fahimci alkur'ani ba Allah madaukakin sarki yace annaru yu'raduna alaiha cikin suratu ghafir ko Allah yace annaru da Allah yana magana akan alu fir'auna sai Allah yace annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiyan sai Allah yace wa yawma taqumu sa'atu adkilu ala fir'auna asad al'azab sai Allah yace annaru wuta ce yu'raduna alaiha za a rinka bujurto da mutanen fir'auna zuwa gare ta guduwan wa ashiyan safiya da marece sai Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu idan alkiyama kuma ta tashi sai Allah ya ce wa mala'iku adkhilu ala fir'auna ashaddal azab ku shigar da mutanen fir'auna cikin matsananciyar azaba wacce ta wacce kinan wacce din aina za a yi ta a barzaku to wayannan mutanen suna ta'adi Allah ka tsare mu ko matasa matasan mu fa da kake gani yanzu musulman yanzu wallahi da wani zai zo da addini ko ya zo da wata fahimta ta musulunci ya ce ya gano sallah kwaya biyu ne ma wasu za su bi shi wallahi wasu za su bi shi an samu sauki shine Allah ya ce summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minina Allah ya ce wa anzala junudan ram talafa sai Allah ya ce wa azaba alladhina kafaru Allah ya azabtar da waɗanda suke kafirai aka kashe wasu aka kama wasu aka kama su aka tafi da su da ƴaƴansu da matansu a matsayin bayi Allah ce wa zalika to irin wannan abin da Allah ya aikata jazaul kafirina shine ukubar waɗanda suke kafirai sai Allah ya ce ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم Allah ya ce sun ya tubun lahu sannan bayan haka sai Allah kuma ya tuba ala min ba'di zalika ma'ana bayan waccan rushewa da ta samu kafirai a Hunaini aka kama su a matsayin fursunonin yaki wasu kuma an karsu to bayan haka sai kuma Allah ya yi tuba ya gafara ya karbi tuba ga wanda yake so ya karbi tubarsa domin bayan Hunaini kabilar Hawazin da yawa sun musulunta an samu shiga musulunci bayan Hunaini saboda lokacin da yaki yayi kamar ya kare Annabi sallallahu alaihi wasallam mushrikai sun yi farin ciki sun ji dadi waɗanda aka zo da su daga Makka ma suna ganin lalle kamar ƙarshen abin ya zo suka ga kuma wani irin taimako wani irin nasara wani irin karfafawa ta Allah nan take ubangiji kuma ya sake juya abin nasara ta zo kuma nasarar ba karama ba gagarima domin Hunain sai da suka bar Hunain din suka kakkasu wurin gida uku wayannan sun yi guri kaza wayannan sun yi guri kaza wayannan sun yi guri kaza sun guggudu wannan nasara da Allah ya bawa Annabi da sahabbansa ya sa da yawa sun musulunta da yawa sun karɓi musulunci da yawa sun shiga musulunci shi yasa Allah ce sun mu yatubu Allahu min ba'di zalik sannan kuma bayan haka sai Allah madaukakin sarki yayi tuba alaman ya sha'u ga wanda Allah madaukakin sarki yake so ya tuba a gare shi waɗansu suka tuba suka shiga musulunci Allah kuma ya karɓi musuluncin su ko musuluncin su ya kyautata sai Allah ce wallahu Allah gafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne Allah yana da gafararsa tana da girma kuma rahamarsa tana da yalwa sai Allah ya ce mai يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم
anan zamu dakata da fata abin da muka faɗa daidai Allah hada mu cikin ladan sabon da muka kuskure ko muna roƙo Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wannan takarda wanda ya rubuta ta ina ganin kamar wannan abun ai an dade ana yin su mutane suna ganin sa social media mutane ka suna mai da addini wasa ni ban ga dalilin da musulmi ma mutane za su rinka yin tambayoyi akan abin da Allah ba zai tambaye ka ba cewar ya halatta ka ci abincin Kirsimeti ko kaza, to da ba ka ci abinci a gidanku ne? nan abin ma har yaushe ma mutane ya kamata su gane ko da a cikin suratul ma'ida da Allah madaukakin sarki ya ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum ko da aka ce ta'amul ladina utul kitab wato akwai abubuwan da ya kamata mutane su gane idan Allah ya halatta wa musulmi abincin ahalil kitabi ko Allah ya halatta wa musulmi cin yankan ahalil kitabi matsalar ba fa Allah ya halatta yankan kirsimati wani muna ganewa ko musulmi musulmi kaga dai musulmi ba halin kitab bane masalan ko ko musulmi ai akwai yanayin da in yanka ba za ki ba ko in yanzu masalan kuma mutane fa da suke gani akwai abin da mutane suke cirewa su fa asalin waɗanda Allah yake kira ahlal kitabi ba sa yanka sai da sunan Allah. Kana ganin Kiristocinmu ne yanzu su ma bismillah suke cewa? Na su yanka? Duk yankan da aka yi shi ba da su, wannan ka ajiye ma tukunna batun Kirismati. Duk yankan da aka yi shi ba da sunan Allah ba, Allah bai dace ba. Wannan Kirsimeti ne, ba Kirsimeti ba, na musulmi ne, ba na musulmi ba, na angas ne, na kowaye. in dai kai yanka ba da sunan Allah ba, Allah ce, wala ta'akulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi. Kada ku ci abin da ba a ambaci sunan Allah a cikinsa ba. A attaura, a injila, an umarci Yahudu, an umarci Nasara na kirki, wanda zai yanka ya ambaci sunan wa. Idan kana musulmi a yanzu, bahaushe. sai ka kama dabba sai ka yanka ba sunan Allah za a ci ha kuma arne sai ya yanka ba sunan Allah kuma ya ci masalan na dama dai mutane za su gane manufar da nake nufi musulmi ma a sharuɗan yanka in ya saba wa wasu sharuɗan ba za a ci yankansa ba to barantana wanda ba mai ba kuma wanda ba musulmi ba ba a garanti ba a mar garanti dan shi ba musulmi bane ya yanka da sunan kowa kana ganin zai yiwu shi yanka ka'idar sa shine ba za a ci ba sai an yanka da sunan Allah wannan bangaren yanka kenan da haka ka daina ma tunanin kirsimati ko ba kirsimati ba duk yankan da aka yanka shi ba sunan Allah bai halatta a cewa wannan kuma babu wani fahimta ta wani ko ta wani ittifaqan alqur'ani yace kar ku ci abin da ba a ambaci sunan Allah a kansa ba. Na biyu, sai ka dawo shi wannan abin da ake kira Christmas. Ai, kayan ɓacin rene ma. Dalili, ina Kirsimatin nan kan murna ne ta ran da aka haifa annabi Isa. A gurin wanda yake murnar waye haifa annabi Isa. A ku faɗa mana kuke shiru. a gurin wanda yake murnar ina yana murnar ran da aka haifi waye to a wurinsa waye haifi annabi isa waye baban annabi isa a wurinsa kinan yana murnar ranar da Allah ya haihu matsalar kamar yana murnar me Allah kuma yace takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takirru al-jibalu haddan an da'aw lirrahmani walada Allah ya ce takadu samawatu kaga sama tana kusa ya tafaqqanna minhu ta tsatsage saboda wannan maganar watan shaqqul ardu kasa tana kusa ta kikkece ta tsatsage wata kirrul jibaru haddan duwatsu suna kusa su fado si daga daga saboda me an da'aw lirrahmani walada in aka ce Allah yana da da Allah ba shi da ɗa, Allah bai haifa ba, Allah kuma ba haife shi ba. Jingina ɗa zuwa ga Allah ya kai Allah ya narka duniya, in ban da tausayinsa. Domin Allah bai haifa ba, kuma ba haife shi ba. don haka amma zamantakewa ta musulunci Allah ya ce la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din idan musulmi yana zaune da wanda ba musulmi ba lokacin kirsimetinsu ya zo ba wanda ya ce ka zangwame shi ba wanda ya ce ka zage shi ba wanda ya ce kaza an gane amma ba za ka ce masa ina maka murnar zagayowar ranar da kake rai kaza ba kamar kana goyon baya ne ai amma babu laifi a gaisa ai mutunci in ka ga dama ma idan kuna zaune lafiya ya dan baka wani dan sweet ko wani dan minti ko wani dan waye ka iya karba in ka karba ba dole sai ka amfani da shi ba saboda zamantakewa ta yau da kullum shi musulunci addini ne mai sauki musulunci addini ne mai sauki wani zai ce a to ai suna kawowa ana yanka musu a to suna kawo ana yanka musu mai hana su yanka tun da ce a ci yankan su misali ai ba ana kawo ana yanka musu ba dan wa suka yanka annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la'ana Allahu arba'u Allah ya tsine mutane ku annabi yace la'ana Allahu man awa muhdithan Allah ya tsine wanda ya taimaki dan bid'a ala bid'ati dan bid'a in zai bid'a ka taimaka mar akan bid'ar yayi ta to Allah ya tsine wanda ya taimaki dan bid'a ala bid'ati ba wai ka taimaki dan bid'a haka ba a akan yi bid'a akan yi bid'a sai ka taimaka mar dan yi bid'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allahu man la'ana walidai Allah ya tsine wanda ya zagi iyayensa shine ka zagi uban wani ko ka zagi uwar wani shi ma ya zagi naka ko ya zagi taka uwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allahu man gayyara manar al-ardi Allah ya tsine wanda ya canza iyakar kasa ga iyakar gonarka ga ta wani ko ga iyakar filinka ga wani ka canza sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allahu man dhabaha li ghayrillahi Allah ya tsine wanda ya yanka ba dan Allah ba. Sai ka duba gani, yankan Kirsimeti yankan dan Allah yake yi? Ashe ba na Allah bane. Kuma Allah ya ce duk wanda ya yanka, Annabi ya ce wanda ya yanka ba dan Allah ba yana daga cikin wanda Allah ya tsine musu. So musulmi ya kamata mu daina wasa da addinin mu. Kawai kuma mutane kuma ni abin da yake mamaki ma dokta, mutane sai wannan abun ya zo wai sai mutum ya nuna iya ma addinin ka duk yana kan wannan mutane su ta yi a facebook a radio a waye a waye a waye akan me Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallam idan Allah ya kai mu ranar asabar gobe ai juma'a gobe gobe juma'a in Allah ya kai mu juma'a